بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار to wannan shine darasi na biyu wanda muka fara ajiya a cikin wannan kasida ta alkasidatu daliya ta shehu usman ibn fodi rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mun tsaya karshen baitin da yake cewa la unsa illa an nazura darihahu la khisba illa fi janabi Muhammadi to za mu ci gaba da baiti na gaba أفلت نجوم علاهم بعلوه من ذا الذي يعلو علو محمد نسمو على كل الورى بسموه ونسود بينهم بسودد أحمد كم حائر بين الظلام به هدي أنواره في كل قلب موحد وبشوكه فاضت بروب دموعنا تمحى ذنوب عصاتنا بمحمد أخلاقه لم يؤت خلق مثلها من ذا الذي يحوي كرامة أحمد آياته من ذا يقوم بعدها كالرمل كثرة معجزات محمد من عرش رب العالمين جنوده ما في الورى مثل النبي محمد قد خط في التوراة نعت نبينا بل في الزبور صفات هذا المرشد إنجيل عيسى شاهد بصفاته در الشياه يدل من هو مهتدي قد سبح الله الحصى في كفه والماء جار في أنامل أحمد والذئب شاهد ب... والذئب شاهد بعثه بحقيقة زبي الفلاة يجيب هذا المرشد لباه ضب ثم صدق بعثه قد خرت الأشجار نحو محمد الشيخ يتشغب cewa nujumu ulahu taurarin ɗaukakar halittu afalat ta ɓoye bi uluwihi saboda ɗaukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wani da yake da wata ɗaukaka ko wata daraja to daraja ta boyewa ta yi da ta haɗu da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ana magana kima da daraja aka ambaci na annabi to kowa sai ya yi kowa sai ya kama kansa manzal ladhi shin wane ne ya alu yake ɗaukaka uluwa muhammadin irin ɗaukakan manzon Allah duk duniya waye kaga babu shi nasmu mu kan mu muna ɗaukaka ne ala kullil wara ga dukkanin halittun duniya bisu muwihi sababi dinnan sababi ya ce a dalilin ɗaukakar manzon Allah shi yasa Allah ya ambace mu da cewa kuntum khaira ummati ukhrijat linnas fa ba komai yasa muka samu wannan mu sai dan zamowar annabin mu shine mafificin annabawa wana sudu bainahum kuma muna shugabanci bainahum tsakanin halittu bisu da da ahmadi a dalilin shugabancin annai muhammad ga yayi ga sauran annabawa kam zai yawa ha'irin ake samun mai ɗaimuwa bai na zalami tsakanin duhu duhu hudi amma sai kaga an shiryar da shi wannan mai ɗaimuwan bihi a dalilin da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum nawa a cikin ɗaimuwa bai san ina yake sa gaba ba yana hagamniya amma sakamakon shirin manzon Allah an shiryar da shi anwaruhu hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi masu tabbata ne fi kulli qalbi muwahhidi a cikin zuciyar dukkan mai tauhidi duk wanda an mai tauhidi mai kadai ta Allah shi kadai to hasken manzon hasken shiriyar manzon Allah mai tabbata ne a cikin zuciyarsa saboda haka idan ka zama mai tauhidi to kai kuma Allah ta'ala zai taimake ka da samun wani haske na shari'a an gani yawa shine abinda Allah ta'ala ke ke magana akai Allahu nuru samawati wal ardi nan masalu nurihi kamishkatin har zuwa ƙarshe to wannan hasken da yake haskaka ma bawa a zuciya bawa ya gane gaskiya ya haskaka ma bawa ga idanu bawa ya kalli gaskiya ya haskaka ma bawa kunnuwansa ya dinga jin abin da a gaskiya ya haskaka masa harshensa ya dinga furta abin da ke yake gaskiya to wannan sai an samu tauhidi ga bawa wa bi shauqihi a dalilin begen annabi sallallahu alaihi wasallama gurubu dumu'ina boyayyun hawayenmu hawayenmu da sun ka buya ko ganin su ba a yi fadat sai gashi suna farara suna zuba saboda shauki ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tumha ana gafarta zunubu usatina zunuban masu sabo daga cikin mu bi muhammadin a dalilin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana a dalilin addu'ar manzon Allah shine bi muhammadi akhlaquhu halayensa shi annabi muhammad lam yuta khalqun mislaha ba a taɓa baiwa wasu halittu waɗannan ɗabi'u irin na annabi ba man zallazi wane ne ya hawi yake tattara karabata ahmadi darajar annabi muhammad waye za a ce gashi ya tara darajojin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatuhu mu'jizojin annabi man za ya kuma bi addiha wa yake iya lisafe su ai yawan su kasaratu mu'jizati muhammadi yawan mu'jizojin annabi muhammadi karramni kamar yashi ne to kana iya lisafe yashi to haka baka iya lisafe mu'jizati na manzon Allah yace min arshi rabbil alamin junuduhu min arshi rabbil alamina tun daga gun al'arshin ubangijin talikai junuduhu akwai mala'ikun Allah da suka yi tawa annabi rakiya har suka kawo shi ƙasa lokacin da aka yi mai raji da shi wannan shi ma duk yana cikin mu'jizozi don babu wani annabi da ya taɓa samun haka ko wani manzo kaimafil wara bai zamo ba a cikin halittu misalin nabi muhammadi wanda za a ce gashi irin annabi babu shi kad haƙiƙa khudda an rubuta fi taurati a cikin attaura na atu nabiyyi na siffar annabin bal ba haka ba fi zaburi hatta a cikin zabura sifatu hazal murshidi an rubuta siffofin wannan mai shiryarwa injilu isa littafin injila na annabi isa shahidun bi sifatihi yana mai ba da shaida akan siffofin manzon allah darru shiyahi nonon awaki da ya dinga taruwa a cikin hantsarsu ya dullu yana shiryarwa yana nuni man huwa mutadi akan wane ne mai shiryarwa shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi nonon ya shafi hantsar wata akuya da ba ta da nono nonon ta ya kare nan take sai hantsa din ta tara nono aka yi ta tatsan nonon kuma aka yi ta cika kwarya da kwarerayi da kwanni kwanna amma nonon bai kare ba to wannan shi ma yana cikin mu'jiza ta annabi muhammad qad sabbaha allah alhasa alhasa tsakuwa qad sabbaha allah tawa allah tasbihi fi kaffihi lokacin da take cikin tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a yakin bada lokacin da ya ɗibi tsakuwa ya jefa ba kafire to an ce da ya ɗibe ta kamin ya jefa sai da sun ga dinga tasbihi ya ce walma'u ruwa jarin ya gudana fi ana mili ahmadi ga yatsun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yaƙi sahabbai ga su da yawa sannan babu ruwan da za a sha sai aka samu wasu ruwa yan kaɗan bai wuce mutum ɗaya mutum biyu su shanye su ba amma aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi addu'a ya sanya yatsu ne cikin kware shi kenan kawai sai ruwa sun ka dinga bugowa ga yatsun nasa sai da kware ta cika da ta cika an ka dinga baiwa sahabbai suna sha kuma ruwan ba su ragu ba sai da kowa ya koshi kuma ruwan na nan wadda suke kai ka san wannan mu'jiza ce ya ce wa zebu karin daji karke ci shahidu ba'sihi ya bayar da shaida ga aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hakikatin da gaskiya kamar yadda ya faru a wasu ruwayoyi zabuyul falati barewar daji yujibu ya ba da amsa sadda annabi ya tambaye shi hazal murshiri ga wannan mai shiryarwa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babbun damu labbahu ya amsa kiran manzon Allah sun masaddaka ba a sahu sannan damun ya zo ya gazganta aiko da annabi muhammad ya gazganta risalar manzon Allah ya ce al'ashijaru itace ƙari kharrat sun faɗi suna sujuda na hawa muhammadin gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wattifilu ƙaramin yaro shahidu ba shi ma ya bayar da shaida akan risalan manzon allah bainal mala tsakanin halittu duk da shi wasu wasu ruwayoyin da ba su tabbata ba isra'iliya ce ne da ake kawowa cikin ma'uzozin akwai ma'ujizar da ta tabbata wata kuma ba ta tabbata ba to wannan ne bai tabbata cewa yaro ya bayar da shaida akan aikuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam warrafdu ko yawa ruwan rijiya kadija shat hakika sun gudana bi majjati ahmadi saboda tofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai wata rijiya a wata unguwa a garin madina da masu ita suka zo suka kai kuka ga annabi cewa rijiyar nan ba ta fakewa kawai take yi ashe aljannu a cikinta to annabi ya zo ya addu'a ya tofi shi kenan nan take sai ga ruwa suna taɓa buga daga rijiyar mutane sun kai ta ɗiba suna sha sai wani kafin ya ce to ayon gaba komi na ba ko shi shina iya wannan sai wasu sun ga kira shi gari je ungo su suka ce to tun da ya ce na iyawa ya zo ya musu ga gari je su nan tana da ruwa amma ruwan ba su da ƙarfi ya zo yana yin tofi sai ruwan sun ka haƙi har da waɗanda aka samu sun babu su kad haƙi to shine arrafdu shine ruwa mai gudu ɗan kaɗan ne haka na rijiya ruwa ɗan kaɗan masu gudana a rijiya kad jashat sun zuba da yawa bi majjati ahmadi saboda tofin da manzon Allah ya cikin su ya ce kad haƙiƙarar da ƙursu shamsi an mayar da kololon rana inda du'a'ihi lokacin da ya addu'a lokacin yaƙi sadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce rana ta tsaya sai ya gama yaƙinsa rana ko ta yi tsaye sai da ya gama abin da ya kai sannan ta ci gaba da tafiya to kaga wannan ai mu'jiza ce to wal badar wata shakka ya rabu biyu bi jahihi saboda darajarsa saboda daraja haza bi jahi haza sayyidi saboda daraja wannan shugaba annabi Muhammad wa kaza sahabu haka nan giragizai tuzillu sun yi ma annabi inuwa waqata hajirihi lokacin da yake jin zafi sadda za su je sha to sai giragizai suka zo su ne masa inuwa suna tafiya tare da shi wakazal hamamu haka nan kurciya biza wa fat ita ma ta cika wannan alkawali ma'ana riwayar da ake ruwaitowa cewa lokacin da suka shiga cikin kogo kurciya ta zo ta yi kwai duk da kissa ba tabbata ba da ta zo ta yi kwai shi kuma gizo-gizo sai ya zo ya yi saka akan wannan kwan wai shi ya hana kafirai su ga annabi da abubakar a cikin kogo to wannan kissa ba ta inganta ba to shi ne yake magana ana wala an kabutu ta sudduhu fi garihi shi ne gizo-gizo ita kuma ta zo ta rufe ta rufe annabi sallallahu alaihi wasallam fi garihi a cikin kogonsa ta hanyar yin wannan sakat duk kissa ɗaya ce da ta kurciya da ta ainihin ankabut wal jizi'u koren iccen dabino hanna ya dinga nishi na kuka li faqadi haza sayyidi saboda ya rasa annabi muhammad shugaba shine an ce kamin a kafa ma annabi minbari da ko wani koren ice da annabi yake dafawa yana hudu ba a masallaci to da aka buga masa minbari sai ya daina hawan wannan icen to da ya daina hawansa shine sai icen ya kama kuka sai da annabi ya zo ya dafa shi sannan sai ya daina kuka shi wannan ya tabbata ya ce man ya ce takasirul kalili yawaita abin da yake kaɗan abu ɗan kaɗan kuma sai ya koma mai yawa bi masihi saboda ɗaya annabi ya shafi abin nan man za ka waye ke yin wannan in ba annabi ba kamar yadda yawa akwai a mun karanta a baya to an ce wani da bai da gashi ga kai annabi ya shafi kansa sai kansa ya dinga fitar da gashi da yawa wan shakka iwanu wan shakka iwanu haka ginoni sun dinga tsatsagewa bi wada'i muhammadin lokacin da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda muka karanta a cikin alburda ginonin kisra suka dinga yayyankewa suna ta faduwa ranar da aka haifi annabi to duka wannan dai ana kawo shi a littattafai ne na sira amma ba su da wasu isnadodi da sun ka tabbatar da abin zai iya yiwa haka ne kuma yana iya yiwa ba haka ba ne ire-iren wa'annan ba a kareta su ko ba a gasgata su qad haqiqa ghabatil anharu koramu na garin mutanen sawata sun nutse inda wiladihi lokacin da aka haifi annabi wani irin ma keken ruwa ne ke bakin garinsu amma ranar da an haifi annabi sai da ruwan ya haƙi gaba ne waka za ka haka ifa'un an samu mutuwa linarin ga wata wuta muwakkadi abin hurawa wadda an daɗe ana hura ta yin shekaru shine wuta farisa da suke bauta to sun yi shekaru suna hura ta amma ranar da aka haifi annabi sai gashi ta mutu duk bai zan aya gare su ba kad haƙiƙa ja a annabi ya zo maktunan da tare da kaciya to shi ma wannan bai tabbata cewa annabi ya zo da kaciya kuma sai suka ce fita na ilahi allan shi ya yi masa kaciya da kansa haka ruwayoyin ke faɗa to amma ne babu wani isnadi sahihi da ya tabbatar da cewa shi annabi ya faɗi haka tun da ƙur'ani bai faɗa ba annabin ma bai faɗa karan kansa cewa da kaciya an haife shi ba kuma allah ya masa kaciya amma akwai shi cikin littattafai kad haƙiƙa udda alli safa aidan kuma qata usurrati ahmadi yankewa cibiyarsa har da cibiyarsa an ce yankakkiya ta zo ba a nan duniya an ka yanke masa cibiya ba to shi ma duka wannan bai tabbata ba ya man ya uddu ajaiban li muhammad ya wanda yake lissafi ababen mamaki ga annabi muhammad ga tambaya atiku yanzu kana da iko mm? ya, ya za ya kai wannan kai labarin musbiri kana iya lissafe tekun tekun da yake da yawan kumfa za ka iya lissafe shi to in baka iya baka iya lissafi ababen mamaki na annabi musbidi ma'ana baharin musbidi kogi mai yawan kumfa ya man ya wanda ya uddun ramla yake lissafi ya shi fi arsatiha ga farfajiyar ƙasa to ya ce ka sani mu'ujizatu muhammadin wallahi mu'ujizojin annabi muhammad faqat li zalika sun tsere mayashin da ke saman tudun ƙasa sun fi su yawa mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi yawa sama ga yashin da ke cikin arsatul abs yace subhana tsarki ya tabbata man ahadahu wanda ya bashi kyauta ya baiwa annabi kyauta a azama minnatin wanda ita ce mafi girman baiwa man zallazi wane ne wanda yuhusi yake iya lisafi madiha muhammadin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam la tunkiru kar ku yi musu ya kaube ya ku mutane na ma haddastuhu abinda na baku labari ana muqtadin ni mai koyi nake ma kala ga duk abin da ya faɗa man huwa muhtadi wannan da yake mai shiryarwa shine annabi muhammad ko mai shirya dama al-muhtadi yana da ɗaukar hadi ismul fa'il yana da ɗaukar kuma ismul maf'ul mai shiryarwa ana ma'utadin to yanzu zai yi tawalu ni mai ketare dokoki ne mai ketare iyaka ne ana ajizun ni gajiyayye nake ana jahilun ni bani da ilimi ana muzunibun ni mai zunubi nake ana ashiqun ni mai bege nake li muhammadi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya nan gobe sai mu ƙarasa kasida da insha Allah baiti ɗaya da rabi suka rage سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله